أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتمنا ملحة الإعراب زام تاشي باب العدد زام تاشي أبابي ديكي مغانا أكان عددي آه a karatu da ya gabata mun fito a babu ismu malayan sarif sunan da baya sarrafuwa ba baitin da imamul hariri ya rufe wannan babi shine wa ja'izun fisan fisan ati shi'r sarif an yasrifa sha'iru malayan sarif wa ja'izun abu ne wanda yake ya halatta fisan ati shi'ri a cikin sana'ar waka as-salif wacce take tsantsa an yi sarifa sha'iru sha'iri ya sarrafa malayan sarif abin da baya sarrafuwa shine karatun da muka kwana a dokokin da kaji an karanta maka da isman da aka maka ismin ne layan sarif to a waka zaka iya ganin sha'iri ya saba wannan kaidar saboda su sha'irai an ba su dama amma ba duka fa aka ba su damar ba eh akwai abubuwan da aka ba su dama za su iya sarrafawa saboda haka babu mamaki bane in kana karatun diwani kaji show yana maganar a fama kada fi sharki wal garbi fadfadan ke ce ila makatin ko illa da shan mashaza'i ko to ila makatin to saboda waka ne ya sarrafa an bashi an bawa mutum ko kuma can za ka ji wani wuri ya ce ala yusufin kaga yusuf sai ya sarrafa shi kaga bayan sarrafawa ma kaga yusuf baya yin kisra sai ya masa kisra kuma ya masa tanwiri saboda irin wannan abubuwan da aka halattawa sha'iri yayi eh to saboda haka to shi sha'iri an bashi dama ya sarrafa abubuwa da yawa saboda haka idan mutum bai san dokokin da ke abubuwan da aka halatta wa mawaƙi ba to za ka waƙoƙi da yawa gyaran kura eh kwarai kwa kamar mutum ya karanta ilimin arudi ne in ka karanta ilimin arut baka karanta al'ilal wanzu hafat da kyau ba to za ka yi taiwa malamai gyaran kura waƙoƙi da yawa za ka rika tsammanin ka ce nan akwai zihafi nan waƙa ta karye ko ba karyewan ta ba kai ne ka karye din kwarai kwa saboda haka ai shi sa a ilimin arut za ka ji suna cewa in za ka yi karatun ilal a wasu hafat ka haddace su kamar yadda ka haddace fatiha haka suke gaya mana za su ce haddace su kamar yadda ka haddace fatiha saboda kar ka je kai ta gyaran kura ka ce ai wannan ma akwai illa ai ta karye a ina malam kai ka karye yawwa to shine wannan shine baitin da muka kwana saboda mahimmancin sai ga ya kamata ne tsokaci duk da mun fita a babu sai babu adadi babi da yake magana akan adadi shi adadi a ilimin nahau yana daga cikin abubuwan da suke da wahala yana daga cikin abubuwan da suke da rikici karatun adadi amma shi wani malami a imamul hariri Allah saka masa da alkhairi ya takaice babu matuka ya takaice saboda haka sauran kana neman sauran rikita rikitar ka je can ku haɗa gaba amma shi dai ya takaita ma shi yadda zaka gane sauran kuma sai yadda ta yiwu in karatun ka ya kai gaba sai a sake warwarewa kuma in Allah da mu ma za mu bi shi a hankalin za mu bi shi yadda Imam al-Hariri ya bi shi ba za mu buɗa shi sosai ba saboda kar a rikita mai koyan karatu yanzu a yake cewa wa inna daktabir uqudi fil adad fanzur ila al-ma'dud liqitar rashad a imamul hari ya ce wa inna ɗagta idan kai firici bil uqudi fil adad bil uqudi da uqud fil adad a cikin adadi abin da ake nufi da uqud shine kamar a a ce daga ɗaya zuwa tara in an ce aqdu ai shine kamar nan na ɗaya ko to adadin da bai fuka kirge shi da yan yatsunka ba shine daga ɗaya daga uku amma uku ɗinan suna la'akari daga uku ne zuwa tara daga uku zuwa goma daga uku zuwa goma shi yake kira uqud to wa inna dakta bil uqudi idan kai furici bil uqudi fil adad daga ɗaya zuwa uku fil adad a daga uku zuwa goma fil adad a cikin adadi fanzur ila al ma'dudi to ka lura da abin da zaka ba wa adadin ka lura tukun adadin nan na menene shine ila al ma'dudi ka lura da abin da zaka ba shi adadin lukitar rashad Allah ya haɗa ka da shirya yake cewa fa'asbitil ha'a ma'al muzakkari wa hazif ma'al mu'annasil mushtahira yace fa'asbitil ha'i ka tabbatar da ha'i in ka ji sun ce ha'i suna nufin takuri fa'asbitil ha'a ka tabbatar da ha'i shine takuri da muke cewa ma'al muzakkari ga wanda yake namiji in namiji ne jami'insa sai ka kawo shi da da takuri wahazif kuma ka shafe takuri ma'al mu'annasi tare da mace kaji shi adadi offside down ne idan namiji ne sai ka ce salasatu sai ka ce rijalun salasatu ka fahimta in mace ne kuma sai ka ce salasatu niswatun salasu kai salasu niswatun mata uku in namiji kuma sai ka ce su kware kwa ka ce shi kuma ka kira shi da ka ce salasatu kware kwa ko ayoyi sai ka ji an ce kamsu ashara da wannan ko da ma ba mu zo kan kamsu ashara ba a sai ka ji an ce sai aka ji an ce wannan suratul fili makkiyatin wahaya sai a ce mi kamsu ayat ba ce kamsatu ba kuma ayat din mata ne fa ayatu mata ne ai ai ko suratu mace ne amma sai kaji an ce kamsu sai a ce ayat kamsu ba ce kamsatu ba to wannan shine abin da yake gaya maka to in namiji ne shi kuma sai ka sai ka tabbatar masa da ha'insa kamar yaya za ka gama ya zo a ƙur'ani sai ka ji ƙur'ani ya ce sakara ha alaihim saba a layalin wa samaniya ta ayyamin husuma layal darare a wajen balarabe mata ne. Lailatu, ba ka jana cewa lailatu, to lailu a wajen balarabe mace ne. Sai Ƙurani kuma ya ce, Saba a layalin, kaga aka ce saba ba ce sabatu ba. Wa samaniyata, ita kuma ayyam a wajen balarabe, shi kuma namiji ne. Dare mace ne, ai kana ji ba ana cewa lailatu ko? Kuma ana samun sunan mata sai ka ji an ce laila ko? Lailatu. Ana samun mace laila ko? Yawwa. to kaga sai aka ce sab'a layalin kuma gashi mace ne sai aka ce sab'a ba ce sab'a ta ba wa samaniyata ayyamin ita kuma ayyamin namiji ne sai aka ce wa sab'a wa samaniyata ayyamin husuma to haka ake adadi shine wahazif ma'al muannas al mustahira in muannasi ce mace ne sai ka share wannan adadin ka fahimta shine wannan adadin kenan daga uku zuwa goma shine uqut to in adadin ya fi haka shi ma zai mana magana ta ƙululi kamsata aswabin jududdi wa zimim laha tis'an minan noki wa ud ta ƙulu za ka ce li kamsatu aswabin judud li kamsatu aswabin ina da tufafi guda biyar judud sabo sabi to saubu a wajen balarabe in an ce saubu a wajen balarabe a namiji ne saubu shi yasa ba ka tawaje an ce saubatu ba saubu a wurin san an ce saubu to namiji ne to li kamsatu kaga kamsatu sai aka sa masa ta aswabin judud sabi kaga nan ba ba ce jaridatin ba sai aka ce judud sabu sabi to kaga to kamsatu kaga aswabin saboda mace ne a saboda namiji ne sai ce wazmum wazmum laha tis'an minan nuki wazmum ka sanya ragama laha gare ta tis'an tara minan nuki na tagwanni wa kud ka ja su kaga tis'an tara minan nuki daga tagwanni kaga an nuk mace ne taguwa mace ce sai aka ce tis'an dan Allah kun gane wannan adadin to wannan shine in mace ne shi ajira yace wa in zakarata al-adad al-murakkaba huwa allazi istawjaba Allah yuraba wa in zakarta al-adad al-murakkaba wa in zakarta al-adada idan ka ambaci adadi al-murakkaba wanda ya zanto murakkabi shine kamar ka ce daga goma sha ɗaya daga goma sha ɗaya zuwa goma sha tara ai shi murakkabi ne sai ka ce ihda ashara ko ko kaga murakkabi ne an haɗa kalmomi biyu ko wallazi istaujaba to shi irin wannan adadi murakkabin istaujaba shine wanda ya wajaba Allah ya uraba ba a yi masa al-irabi saboda haka adadi zaka samu yawanci ba a cika masa al-irabi ba yadda yake a gina haka yake yadda yake a gine za ka samu ba a canza shi ba a canza shi shi ne za a gan shi a gine yake yawanci na daga ci abubuwan da suke ginannu ba a cika ba canza lirabinsa ba shi ne adadi adadi murakkabi ya ce fa'ulhikal ha'a ma'al mu'annasi da akiri sani wala taktarisi fa'ulhikal ha'a ka riskar da ha'i shi ne takuri ko ma'al mu'annasi tare da mace fa'alhika al-ha'ama al-mu'annasi bi akiris sani a ƙarshen na biyu ka fahimta wala tak wala taktarisi kada ka damu abin da yake nufi anan ka riskar da ha'i ko fa'ulhika al-ha'ama al-mu'annasi bi akiris sani wala taktarisi a ko da ma zai bada misali bari mu amfade misaluhu misalin abin da yake nufi indi salasu ashara jumana jumanatan manzumatan watturara kaga sai ce misali yace indi salasa asharata a guri na akwai goma sha salasa asharata goma sha uku jumanatan na lu'ul anya kaga jumanatan mace ne ko to irin wannan salasa asharata jumanatan to anan na farko sai ka kawo shi ba ta'i ba ka ce salasatu sai ka ce ashara ba ka fahimta to irin wannan murakkabin idan adadi na mace ne to na farkon sai ka kawo shi namiji shi kuma wanda zai kusanci adadin macen gashi ga sunan shi kuma sai ka kawo shi mai takuri kaga misali hu indi salasa asharata jumanatan ina da lu'ula anya goma sha uku manzumatan wanda an tsara su wa durara da lu'alu'ai kaga anan kaga karatun ya fita ko fa ulhikal ha ma al muannasi kariskar da ha ma al muannasi amma fa bi akiri sani a ƙarshen na biyu shine asharatan nan kaga salasa ba shine na farko ba asharata to na biyu shi kuma sai ka sa masa ta wa aksuha ya amalu wa aksuha akasin haka ya amalu mutum zai aikata yawa manzumatan wadura wa aksuha akasin haka mutum zai aikata fitta zikiri in zai ma in zai mazantar da jami'in ka fahimta in za ka mazantar da jami'in in jami'in kuma na namiji ne to shi kuma sai ka fara kawo kamar misali kamar ka ce a kamar ka ce salasa asharata misali in mazaje ne ko to za ka iya cewa salasatu ashara sai ka ce rijalan wannan sai ka fara kai masa taɗin yawa a'a da namiji ne in namiji ne sai ka ce salasata ashara sai ka ce rijala ka fahimta idan na mace ne to sai ka sa adadin a cikin na biyu ka fahimta shine ai fa'ul hikar ha amma al mu'annasi bi akiri sani a ƙarshen na biyu wala tas wala taktarisi kada ka damu kai haka kada ka damu kada ka damu wani shi ba daidai kai ba ka fahimta shine wa aka so haya amalu fit tazkiri aka san haka mutum zai yi bigairi ishkalin yace wannan karatun da baka babu rikici a cikin sa wala ta'kiri ko ba tare da jinkiri ba wannan abin da ya gaya ma haka za ka yi amfani da shi karatun ya dan fita ka san sharar fage fe karatu da dan wahala yawwa wa qad tanahil qawlu shil asma'i alaktisari wa alastifai yace wa qad tanahil qawlu haqiqa tanahil qawlu fadi ya cika fil asma'i game da sunaye alaktisari ya ce a bisa fa takaitawa wa alastifa'i da kuma cikawa ya takaita amma ya taɓo maka kowane ɓangare saboda haka al'adad wal ma'adud din nan karatu ne mai rikici ko a jami'a tsoron karatun ake kwarai kuwa da manya-manyan malamai marubuta a ɓangaren adadi ana kama su ai daman daga cikin abubuwan da suke da wahala a nahau kaga adadi kaga nisba adadi nisba suna daga cikin karatu masu rikici da adadi da nisba mun karanta babu nisba a baya ko yana da mugun wahala adadi da nisba suna da matukar wahala sai kuma kamar bangaren taskiri shi ma taskiri na da wahala sosai a nahu duk da shi taskiri babi ne na na tasrifi amma yawanci littafan nahu duka akwai shi a ciki shi ma zaka samu shi karatu ne wanda yake daina da rikici sosai ita kanta a bangaren nisba kawai bangaren nisba akwai malamin da ce ya ga littafi guda da aka rubuta akan nisba so tsabar rikicin wannan littafi guda fa shi kansa wannan al'adad din al'adad din nan yana daga cikin abubuwan da suke da matukar wahala a larabci kwarai kuwa akwai gabobin da idan malami gwanin nakadi ne gwani ne wajen gyara akwai gabobin da idan kai rubutu su yake bi sosai ku ai kamar gwanayen darasu ne ai wanda suka saba da su suka goge kana ajiye allon ka san gabobin da ake kamawa ba shi sa ake cewa wasu suna da wankin ido ba wallahi ba wankin ido bane gabar da ake faduwa suka sani sosai kuwa to shi ma irin wannan adadin yana daga cikin gabobin da ake bi da ka kawo rubutu za su rika bi akwai gabobin da an fi samun matsala nan za su bi saboda haka kana kawo rubutunka shafi biyu uku kankace mai cikin minti biyu uku sai ga an sa maka jan biro a wajen bukoji goma sai ka ce malamin nan wankin ido ne da shi wallahi ba wankin ido bane gabobin da suke da wahala suka sani akwai gabobin da ba a cika bata su ba to kaga adadi yana daga cikin yadda ake bata shi sosai saboda yana da wahala yawa to mun gama da babi na adadi ko sai wani babi sai babun babun nawasibil fi'ili babi da yake magana akan nawasibil fi'ili eh babun nawasibul mudari ko babi da yake magana akan akan magana akan nawasibul mudari abubuwan da suke wa fi'ili mudari ina su ba shine zai magana duk da nan ya ce wa jawazimuhu amma baya ba a cikin fasalin bane saboda shi ma jawazim din ya ba su babun su daban wa haqqa an nasharaha sharhan yufhimu yufhimu ma yunsibul fi'ila wa qad wa ma qad yujzimu ya ce wa haƙƙa ya cancanta anna sharaha mi sharhi sharhan wani irin sharhi ya fahimu wanda wannan sharhin zai fahimtar da mutane ma yunsibal fi'ila abin da yake sa fi'ili mudari ya zai nasaba wa ma qad yujzimu da kuma abin da yake sa fi'ili mudari ya zama mai jazama yace fatansibul fi'ilal salima an walan wa kai wa in shi'ita likaila wa idan yace fatansibul fi'ila fi'ilar salima anwalan an ita an fatansibul fi'ila tana yi wa fi'ili mudari'i na saba as-salima wanda ya zanto lafiyayye walan da kuma lan fi'ili mudari'in eh yawwa gashi nan mata masa aya ce anna sharaha kaga aina sharahu ne to ta masa to to lafiyayye banda wanda ba lafiyayye ba in ba lafiyayye bane ai an san yadda ake masa ko wa kai hakan nan kai in an ne sai ka ce an taquma ko an taƙuma fi ko an taƙuma ko an ya zahaba ko an ya karja ko walan irin su lan na baraha kaga na barahu ne tunda fi'ili ne mudari wa kai da irin su kuma kai sai ka an ce kai ta qarra ainuha wa in shi'ita li kaila in ka so ka ce kaila sai ka ji qur'ani ce li kaila ta sau kaga asali ta sau da ne ai tunda af'alu kamsa ne wa izan hakan nan izan shi ma tana fi'ili mudari nasba suna ba da misali sai ka ce sa azuru ka gada zan ziyarce ka gobe sai ka ce izan ukuri maka izan ukuri maka aiko da na gina kaga ukuri ma a matsayin a ce ukuri mu eh yace wan nasbu fil mu'tal kasalim fansibhu tashfi illati saqimi yake cewa wan nasbu ita nasba fil mu'talli a cikin fi'ilin da yake mu'talli mai illar karshe nasba a cikin filin da yake mai illar ƙarshe kasalimi kamar lafiyayye ne fa'an siba wannan kasalimi kamar lafiyayye ne fansibhu to kai masa nasaba tashfi illata saqimi sai ka warkar da illar wannan rashin lafiyar da yake fama da ita ka fahimta kamar ya da'u ya da'u ba mai illa bane sai ka ce lanna da uwa min dunihi ilaha ko? ko? sai wanne ya kasha ko? eh wannan kamar yarmiya a ce an yarmiya ko? to shi ne to shi ne to irin fili wanda ya zamto misali da yanzu kaga mun samu guda ɗaya ko? sai ka ji guda ce lanna da uwa min dunihi ilaha ko? to in kai masa wannan nasabar da zaka masa shine zai warkar da shi sai kuma ya koma mai lafiya ka fahimta? ka fahimta shine irin sa anna da uwa eh yace wallamu hina tabtadi bil kasri ka mislima tuksir wallamu lamul jarri yace wallamu hina tabtadi bil kasri ka mislima tuksaru lamul jarri yace wallamu hakan nan lami ma tane wa fi'ili mudari'i nasaba hina tabtadi amma lami din fa lami lanjayin hina tabtadi bil kasri lokacin da yake fara da kisra lami ne kisra ka mislima tuks ka mislima tuksaru kamar irin lanjayin da take yin kisra shi da ka mislima tuksaru kamar yadda take yin kisra lamul jarr lami na jarra lami ne lanjayi ne za ganta kamar irin sulli zaidin ne to ita kuma ta shiga fi'ili mudari sai ta masa nasaba ka fahimta a in ta shiga fi'ili mudari'i to ita kuma sai ta masa nasaba irin wannan lami din kaga kamar irin su tabarakal lazina zalal furqana ala abdihi liyakuna ko lil alamin nazira kaga li yakuna kaga asali yakunu ne ko to ita wannan li din ita ce ta ta mai da shi mai fataha li yakuna lil alamin nazira eh shine lafta wannan gashi nan ma sun kawo mana ita a wa ma kana lahu sai a ce li yu'azzibahum kaga yu'azzibu ne fi'li mudari ne ko sai a ce li yu'azzibahum wa anta fihim kaga nan kuma sai ce wa umirtu li an akuna ko ko li an akuna li an akuna to li din to shine shine kamisul ma taksaru wal fa'u in ja'at jawabun nahyi wal amri wal ardi ma'an wan nahyi wal fa'u hakan nan fa sane wa fi'ili mudari'i na saba in ja'at jawabun nahyi amma fa idan ta zo amsa ga nafai in ta zo amsa ga nahayi in ta zo amsa ga nahayi ka fahimta lokacin da ta zo amsa ga nahayi idan aka hana wani abu to amsar ka fahimta eh shine ita ma wannan akwai misalin ta a a Qur'ani ita wannan ladin kamar misali in a larabci ne irin namu misali na yau da gobe in ta zo mana na nahayi sai kamar ka ce la ta'akulu samaka fatasharaba labana kaga la ta'akulu samaka fatasharaba fatasharaba to in dai aka kore in dai aka hana a baya ka fahimta in dai aka hana a baya gashi nan ba a she mun samu irin ta la ta dagau fihi sai aka ce fa yahilla alaikum ghadabi ko la ta dagau fihi kaga an hana an hana ai dagawa ne ko in aka yi fa fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi ya sauka kanku to in fa to wannan mahalli shadin fa yahilla a matsayin sai ne yahillu to wannan fa din ne ta sa aka sa masa yahillu in an tambaye ka me yasa fa din ta sa ta yi masa fata saboda jawabi ne na nahayi shine wal fa'u in ja'at jawabun nahyi wal amru hakan nan idan ta zo jawabi na fi'il al-amri in ta zo jawabi ne na fi'il al-amri to ita ma fataha take eh in ta zo jawabi na fi'il al-amri zai ba mu su ma misalan su a gaba in ta zo a jawabi na fi'il al-amri wal ardi hakan nan ardi abinda ake nufi da ardi shine kamar a ce a maka tayin abu shine ardi tayin abu za ka yi cewa alata zura ni yanzu ba ka ziyarce ni ba fa'uɓuɗiyaka sai na baka to kaga in ta zo kaga fa'uɓuɗiyaka shine jawabin arb al'arzu shine kamar a maka ta yin abu ba ka yi kaza in maka kaza ba shine wan nafayu hakan nan nafayi idan la ta zo tana bada jawabi akan abin da shafi nafayi korewa to shi ma shine kamar irin su layi kobe alaihim sai a ce fa ya mutu kaga nafayi ne korewa ne layi kore alaihim ba ma a karɓi rayuwarsu ba fa ya mutu ballanta na masu mutu to in dai fa ta zo to kaga fa ya mutu kaga asalin ya mutu na ne ai sai aka share nu ara share nu ara shine daurin ta shine jawabul ba yace wa fi jawabi laita hakan nan idan fa ta zo dan bayyana jawabin laita to ita ma tana fi ili mudari na saba shine shine mi ya laita ne kuntu ma'ahum sai aka ce fa'afuza kaga ya laita ni kunta mahum ina ma ina tare da su ko fa afuza sai na rabauta kaga fa afuza kaga afuzu ne ko to abin da yasa ta yi fataha saboda ta zo jawabi ne na laita wa hal fata wa aina wa hal fata shin saurayi wa aina magazaka wa aina magazaka to hakan nan in aka zo jawabi na aina hal hal in fa ta zo jawabi na hal to ita ma tana wannan tana yin tana yin fataha shine qur'ani ce hallana min shufa'a fa yashfa'u lana kaga to kaga fa yashfa'u kaga yashfa'u wannan mene yashfa'una ne ko to saboda ta zo jawabi ne na hal shine wa hal fata wa aina magazaka haka nan in ta zo jawabi na aina in fa ta zo jawabi na aina shine ce wa aina magazaka kamar ka tambayi mutum wa aina magazaka ina ne gidanka masaukinka fa azuraka sai na ziyarce ka kaga fa azura shine wa aina magazaka aw fil man'i sannan kuma ko ta zo jawabi na man'i hanawa ta zo jawabi na hanawa ka fahimta sai ta zo jawabi na hanawa kamar ka ce eh la ta'kulul lahama ko kada ka ci ko ka ce la ta'kulul lahamal mayyit ko kada ka ci naman mushe sai ka ce fa ya durraka sai ya cutar da kai fa ya durra to jawabin wannan mani'i ne hanawa da aka yi ne ya ce wayan sibul fi'ila wayan sibul fi'ilu bi auwahata wa kullu za udi a kutubin shatta ya ce wayan sibul fi'ilu fi'ili yana yin nasaba bi au da au shine kamar irin su iri yadda suke cewa la'aqatulannal kafira ko au yaslima ko la'aqatulannal kafira au yaslima to tana yin tana yin nasaba da au wa hatta sannan fi'ili mudari yana nasaba da hatta sai ga ce hatta yarji'a ilaina Musa ko shine bi awwa hatta a wa kullu za to dukkan waɗannan abubuwan da ya gaya maka in ji malam yace wa kullu za dukkan waɗannan abubuwa udi'a an ajiye su kutiban shatta a littattafai mabambanta in kana karatu za ka yi ta cin karo da su ka fahimta ta ƙulu abu fata an ta zahaba walan azala ka'iman au tarkaba ko a to shi daman wannan imam al-hari daga cikin abubuwan da Allah ya yi mar baiwa akwai misali yanzu kaga duk karatukan nan da ya bamu duk sai ya warware mana su kwarai kuwa abun da muka sai mun to kaga da fara da an ta kulu zaka ce ya fata ya kai fata kaga an dinan ta farko to da kanta zai fara zaka ce ya fata kulu zaka ce taqulu zaka ce abgi ya fata an ta zahaba abgi ya fata an ta zahaba ko kana nema ya kai saurayi an ta zahaba ka tafi kaga an ta zahaba walan azala qa'iman walan azala qa'iman ban kasance ban gushe ba ina tsaye kaga walan azala ko kaga azalu ne ko qa'ima autar ka ba autar ka ba mana autar ka ba ko kuma ka hau abin hawa ko autar ka ba kaga tarkabu ne ko to wannan audin jawabi ne eh yace waji'tu kai tuliyanil karama wasirtu hatta adakulal yamama waji'tu nazo kai tuliyanil karama dan ka bani kyauta kaga aji'tu kai tuliya kaga ko kaga kai tuliyanil karama kaga kaga kai ta yi fata ko wasirtu na yi tafiya hatta a da kulal yamama har sai na shiga yamama kaga wasirtu hatta a da kula kaga kaga karatun bayan yake taurare shi ko yake cewa waqata bisul ilma likai ma tukrama wa asi asbabul hawali taslama waqata bisul ilma ka dosano ilimi shine iktibasi neman abu shine kamar wannan wannan naqata bismin nurikum wakata bisul ilima ka nemo ilimi mana ka ɗosano ilimi likai ma tukura ma don a girmama ka kaga tukuri mu ne sai ce tukuri ma saboda kai ko wa asi asbabul hawa ka saba wa hanyoyin son zuciya litaslama dan ka kubuta kaga taslimu ne saboda wannan lidin ka fahimta yace wala tumari jahilan fata'taba wa ma alayka atbuhu fatu'taba ya ce wala tumari jahila kada kai jayiya da jahili kaga nan ma tumari ne wala tumari jahila kada kai jayiya da jahili ka fahimta fata'ata ba sai ka sha wahala wahala za ka yi tunda ba gaskiya ke so ba wa ma alaika atbuhu atbuhu laifinsa na wannan jahilci da yake da hauka wa ma alaika ba kan kai ke ba fatukuta ba ballantana a aibata ka da wannan abun abin da jahili yake in ba zai ji gaskiya ba kan ba kai yake wazir ba bashi tunda in ka ce za ga wani ma ba ganewa zai ba to kaga nan muhalli shayi din mu ba jumlar ba baki wala tumari jahilan kaga fata'ata ba kaga jawabi ne na fa kuma jawabi na fadin ya zo ne bayan nahayi hanawa aka yi ko kaga wala tumari kaga hanawa aka yi ko to kaga jawabin fa in ya zo bayan hanawa yana yin fata wa ma alayka atbuhu laifinsa ba kansa fata'ata ba fatu'uta ba balantar a zarge kaga fa tu'uta ba wa hal sadiqun mukhlisin fa uksida wa laitali kanzal gina fa'arshida wa hal sadiqun mukhlisun shin akwai wani aboki na gari fa uqsida sai na nufe shi kaga fa ta zo bayan jawabin hal kaga fa uqsida kaga ba sai fa uqsid ba ko walaita li kazzal gina ina ma ina da taskar wadata fa arfida sai ne ta ba mutane kyauta shine arifdu kyauta kaga fa arfida kaga fa ta zo bayan jawabin laita ko yace mi yace wazur faltazza bi asnafil qira wala tuhadir wa tusi al mahdara sai ce maka wazur fataltazza bi asnafil qira wazur kai ziyara fataltazza sai ka ji dadi bi asnafil qira da nau'o'in abincin gara kaga zur kaga fata zo bayan amur kenan in aka bada umarni ko kaga zur fataltazza a matsayin ce fataltazzu saboda fadin nan ne ta zo bayan umarni wala tuhadir kaga kuma bangaren nahayi wala tuhadir kada kai muhadara shine kamar a ce lacca wata si almahadara kuma ka munan laccar taka kar ka ce za ka yi jawabi a cikin mutane kuma ka buka faɗa mutane maganganu baƙaƙen maganganu shine wala tuhadir kada kai muhadara fa tasi almahadara ka munana wannan muhadara to kaga wala tuhadir ko kaga tazo wa tusi almahadara ma'ana ko kuwa tasi almahadara ko fa tusi almahadara to kaga wannan fa ko a ce wau ya zo bayan me hanawa ko eh amma mu duba wannan littafin mu gani shi fadin yasa ko kowa din yasa shi ma wannan wata si'an ne saboda mun kasan wasu wurare da yawan da ake sa fa za a iya sa wau eh sosai kwa sosai ku ba ga wa jawabu bil fa'i wal wawi ko hawan lokacin ma har au ko yau wato shine eh yace mi eh wa man yaqul inni sa'agashi haramak faƙul lahu inni izan ahtarimak wa man yaqul wanda yace inni sa'agashi haramak wanda yace inni hakika ne sa'agashi haramak zan zo huruminka mana zan zo gidanka faƙul lahu kace masa izan ukuri izan ahtarimak ai ku da na gidan ka kaga ahtarima ko izan ahtarimak to kaga izan kaga tayi fataha ko wa qullahu fil ardi ka fada mutum fil ardi cikin tai ya haza ya kai wannan alatan alatan zil ko alatan zil indi fa tusiba ma akala a ardi kenan ko ka ce masa ya haza ya kai wannan alatan alatan zil indi yanzu ba za ka sauka a guri na ba fa tusiba ma akala sai ka samu abincin ci kaga fa tusiba ko saboda ta zo bangaren ardi ne tayi ne فهذه نواسب الأفعال مثلتها فهز على تمثاله فهذه نواسب الأفعال waɗannan su suke wafi ilai mudari'i na saba shine nawasib al-af'ali masaltuha na baka misalin su fahazu ala timsali to ka bi ka bi kwabo da kwabo ala timsali waɗannan misalan nawa ka je kai ta ɗauko su a Qur'ani da hadisi da maganganun Larabawa shine fahazu ala timsali wa in takun katimatul fi'li alif فهي على سكونها لا يختلف وإن تكون كاتمة الفعل ألف idan ƙarshen fi'ili ya zamto alifi ne ka fahimta banda wancan wanda muka yi a ba irin su lan nadu min dunihi ilaha banda shi wa in yakun katimatul fi'il alif idan ƙarshen fi'ili ya zamto alifi ne fa haya ala sukuniha to wannan alifin yana tabbata ne a bisa daurin sa ka fahimta wala yaktalif wala yaktalif la yaktalif baya sabawa تقول لن يرضى أبو سعيد لن يرضى أبو سعيد حتى يرى نتائج الوقود تقول ذاك لن يرضى أبو أبو سعيد أبو سعيد بايا يرضى كاغا يرضى كاغا أنسى لن ديكي ما سفتا كما هي أكبر شاككو لن يرضى كما كما سيقرأ ولن ترضى أنك اليهود ولا النصارى to shi wannan sai a bashi haka tarda wannan jan da yi a haka za a bashi sai dai ka kaddara akwai nasaba ka fahimta eh to shine hatta yara ka gana shi ma yara na ta'ijil wuqudi shi wala taqulu zaka ce lan yarda abu sa'id abu sa'id shi lan yarda abu abu sa'id abu sa'idi shi abu sa'id baya yadda hatta yara na ta'ijil wuqudi har sai ya ga alfanan wannan alƙawarin shi ba shi da yadda sai ya ga zahiri shine hatta ya rana ta ijiru udi har sai ya ga sakamakon wannan alƙawarin da aka masa to wannan shine wallahu a'lam